ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله ذهب الجمهور من العلماء على أن كتابة الدين مستحبة لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وكذلك الإجهاد على هذه الكتابة مستحبة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وكل ذلك لا يختلف عند القضاء حتى لا يختلف عند القضاء بسبب الجهود أو النسيان ونحوهما من العلوم أن الدين إذا لم يكن مكتوبا فلا يثبت إلا بشهادتين عباد الله تهاون كثير من الناس اليوم بأمر الدين فتراه أي فترى شخصا يستدين لحاجة ولغير حاجة حتى إن الرجل إذا أردت أن يبدأ مشروعا فإذا كان ما هو ألف استدان ألفا آخر وبدأه بألفين وإن كان معه عشرة استدان عشرة أكرة, أكرة وهكذا وبعضهم يستدين لشراء الكماليات فترى كثيرا من الناس قد تدوقهم الدين واعلم أن من مات مدينا فهو على قطر عظيم ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول والغلول هو سرق من بيت المال وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مؤلقة بدينه حتى يقضى عنه وعند الإمام أحمد والحاكم وصحاه ووافقه الذهبي عن محمد بن عبد الله بن جهش رضي الله عنه قال كنا جلوسا بفناء المسجد حتى توضع الجناز ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء أي رفع رأسه إلى السماء فنظر ثم طعطع بصره ووضع يده على جبهته ثم قال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكت يوم فسكت يومنا وليلتنا فلم نرى فلم نرى خيرا حتى أصبحنا قال محمد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل قال في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله تعالى ثم عاش وعليه دين ما أدخل الجنة حتى يقضى دينه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المدينين ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنازة فقالوا سل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليها ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها فقال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصل عليها فقال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وفي صحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه فضلا وفاء صلى عليه وإن وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه المفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عباد الله الدين شأنه خطير آه أحيانا تحل بالمسلم فاقة فيبيت في الهم ويسبه بالغم ولا يدري كيف يتصرف ولا يريد أن يقلب الصدقة وإنما ينظر يمينا وشمالا ويدر فكره ليقع عليه الصديق القديم أو أخ عزيز أو جار كريم ليطلب منه النجلة يريد قرضا حسنة إلى أجل مسمى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه عباد الله هنا يحث الإسلام الأغنياء على اقترار إخوانهم الفقراء ورتب على ذلك أجرا عظيما فجعل منها المسلم القرض كإتق رقبة لله فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن براء بن عابد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منها منيها ورقة أو منيها لبن أو عهد زقاقا فهو فهو فإتقاء نسمة فجعل الإسلام اقترار المحتاج كإتق الرقبة وهنا حديث صحيح في فضل إتق الرقاب يبين من أوتك رقبة أعتق الله بكل عضو منها منه إلى الجنة أو إيتك كل عضو من النار إلى الجنة من المسلمين اليوم من يقترض لهاجة ثم يحين موئد السداد فلا يستطيع أن يسدد دينه والدائن يريد ماله وتشاء لها قلوب العارفين ففي حديث الذي رواه رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال من سره أن ينجيه الله من كرب من كرب يوم القيامة فليتنفس على معصر بل كلما صبرت على مقترد وأمهله وانتظره ازداد أجرا وصوابا عباد الله الإمهال على المدينين له حاجة أخرى وفضائل إن الله سبحانه وتعالى من من من, من أشد الهموم وضع على الإنسان هم الدين عباد الله هم الدين فمن الأمثلة الصائرة عند العرب في ذلك قولهم لا هم إلا هم الدين ويقال الدين هم بالليل ومضلة بالنهار وينبغي للإنسان ألا يستدين إلا إذا علمت به حاجة ماسة وعليه أن ينوي سداد أو أن ينوي سداد الدين في أسرع وقت ممكن وقد شدد الإسلام في مسألة الدين تشديدا يحمل المرء على عدم الاقتراب منه إلا عند الضرورة القصوى إذ الدين مانع من من مغفرة الذنب وإن كان الخاتمة شهادة في سبيل الله ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مهتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر مهتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لذلك بل ذلك من أعظم الذنوب بعد الكبائر والدين مما قد يعاقف عليه في الكبر ففي آه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه فكط كتوة ثم قال عليه دين قلنا دين آه ديناران فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله قال أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم بعد ذلك بيومين ما فعل الديناران قلت إنما مات بأمس يا رسول الله فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتها الآن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بوردت جلدته رواه أحمد ونفس المؤمن محبوس عن الكرامة حتى يقضى دينه عباد الله الدين ممن يمنع الكرامة القبر ممن يمنع الراحة الراحة الدائمة في قبر ويكون عذابته شديدة أمام الله عند القيامة يهرم على الإنسان أن يماثل أو يتعكر في سداد الدين الثابت في ذمته وهذه من الذنوب العظيمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل في ظلم الأموال وقد أدها بعض أهل العلم من الكبائر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مطي الغني ظلم مطي الغني ظلم متفق عليه وقد نص بعض الفقهاء على أن المماطل فاسق تردد شهادته لظلمته وتهاونه بالحقوق وهذا التصرف من المدين يحل للدائن أن يستكيه عند الحاكم ويحل للحاكم حبسه حتى يوفي دينه لأنه لأن ظلمه بماله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مما قالته وإذا لم يجد سبيلا عليه وبه أن يدعو عليه لأنه مظلوم والشارع جعل للمظلوم دعوة مستجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها بينها وبين الله حجاب أقول ما قال إن صوم فمن الله وإن أكبرت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna yaba masa muna neman tanyansa da kuma agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye Allah ka samu cikin shirye bayinka haka nan wanda ya bata ba za a sami shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai ke ba shi da abokin tarayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakadansa ne zuwa ga duniya gaba daya ya aiko shi da musulunci da alkur'ani a haɗe wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwana fuskoki masu albarka da annashuwa wanda muke zatawa kanmu alkhairi a gaban Allah gobe alkiyama ina yi wa kaina da wasici bisa jin tsoron Allah a boye da fili mu kiyaye dokokin sa sirra na alaniya mu zamto muna bibiyar manzansa wajen addini da shi da sahabbansa tsiran Allah da aminci ya karanta batuwa gare su bayan nan yayin uwana daga cikin mu'amala mafi haɗari a kan musulmai a wannan rayuwar tamu ta duniya shine mu'amalar bashi babu shakka bashi iya cikin mu'amala mafi haɗari a gumi imani iya sa sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i suna guje mawa harkar bashi sun yadda su zauna cikin larura sun yadda su zauna cikin damuwa sun yadda su zauna cikin takura a kan su ji su tsugunna su ɗauba shi domin irin yadda suka ji manzan Allah yana jan kunne jan kunne mai tsanani a kan al'amarin da ya shafi bashi bayan Allah mu sani cewa malamai na addinin musulunci da yawansu ko mafi yawa daga cikinsu sun tafi kan cewa shi bashi in dai za ku kulla alakar bashi da kai da wani to wajibi ne a rubuta wannan wannan alaka ta bashi ko da agun babanka za ka ɗau bashi ko da agun ummanka ko da agun ƙaninka ko da agun yayinka ko da agun malaminka in dai bashi ne to a samu takarda a rubuta wannan Allah ta'ala ne nassanta wannan alƙur'ani mai girma daga cikin irin abin da malamai suke faɗa cewa iya daga cikin abin da za a gane mu'amalar bashi tana da nauyi kuma tana da haɗari a rayuwar musulmi Allah ta'ala a ƙur'ani mai aya dubu shida da ɗari biyu da wani abu babu aya mafi tsawo kamar ayar bashi a ƙur'ani bugun hafsu shafi guda ne a rubutun warshi samuni guda ne ya aiwa lalazin amur iza ta dayantum bidainin ila ajalin musamman faktum duk ƙur'ani ba aya ƙwara ɗaya da take wannan ayar tsawo duk kuma magana take game da bashi a yi kaza kar a yi kaza a samu su kaza a yi kaza a yi kaza domin kada ka mutu da haƙƙin wani a kanka a gaban Allah Allah ba zai yafi ba kuma Allah ba zai bari Allah ta'ala ya nasanta cewa ya ku masu imani idan za ku kulla mu'amala ta bashi a junanku zuwa ga wani lokaci ga wanda ya ɗau bashin ya ce zai biya to Allah ya ce faktubu ku rubuta wannan fa'ul amurci haka malamai suke cewa Allah ya ce ku rubuta wannan mu'amalar a samu shaidu adalai su rubuta hakanan shaida shaidawar shaidu akan rubutun bashi shi ma malamai sun ce abu ne wanda shaida tabbatar da shi domin Allah ya ce wa shiru shahidai ne mai ku ku shaidar da mazaje guda biyu daga cikin ku idan an kulla mu'amalar bashi idan ba a samu mazaje adalai guda biyu ba to farajun wa ma'atani a nemo namiji ɗaya da mata guda biyu domin in ɗaya ta manta ɗaya sai tunatar da ɗaya duk akan bashi ake wannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ya'yan uwana masu albarka iya daga cikin abin da muka sani a yau cewa shi bashi idza lam yakun maktuba idan har ba a rubuta shi ba to fala yusbit illa bi shahadati to ba zai taba tabbatuwa ga wanda ya mutu a biya masa ba har sai da shi dubu da in dai ka mutu ka dau bashi ba a rubuta ba kuma babu shaidu idan magadanka suka ce ba za su biya ba su da laifi amma kai kuma haƙƙin iya wuyanka da ladanka na sallah da ladanka na azumi da ladanka na zakka in kana yi da hajji da wane ne da su za a tattara a biya wanda ka ci bayan a duniya gobe da kiyama a rubuta bashi ya yan uwa kada a yarda da irin abin da shedan yake kawo mana na kan cewa kamar rashin aminta ne ni da kai dan na ce a rubuta bashi ba rashin aminta bane shari'a muke bi domin ran a hannun Allah yake a koda yaushe zai iya karɓarsa idan an karɓa kuma da bashi a kanka babu matsala da ta kai wannan a matsayin na musulmi da yawa daga cikin mutane suna sakaci da al'amarin bashi za a ga wani ya ci bashi bashi mai nauyi akan wani al'amarin da bai da muhimmanci al'amarin da in ya haƙura zai iya wucewa in ya daure ya yi waiwaye baya akwai wanda suka fi daraja da kima sun yi rayuwa wanda ba ta kai tasu tsada ba kuma sun haƙura sun tafi ga Allah ya je ya ci bashi ya yi abubuwan da ba su ma kai mustahabi a cikin addini wani ya ci bashi dan gasa wani dan yayi wani dan kar a rena shi wani a ce giran labul din mu ɗaya da shi wani tare muka fara kasuwanci yayi kaza to Allah ta'ala ke ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nanu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya babu yanda za ka ce wani yayi abu sai na yi a'a Allah ne yake raba arzikin da kansa ba kai bane ba al'umma bace a inda ake so a yi gasa a yi munafasa to harkar addini wane ya haddace ƙurari ni ma ya haddace wane ya yi kaza na alkhairi ni ma sai na yi wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun amma ba munafasa a cikin al'amarin duniya ba wane ya ƙara mata sai na yi wane ya canja mota sai na yi wane ya yi gida a GRA da federal locus ni ma sai na yi ka haɗa sama da ƙasa ka kakkalma karya ka ce sai ka yi ai rayuwar ba hannunka take ba za ka iya mutuwa idan ka mutu kuma wannan abin da ka tara haƙƙi magada ne kai kuma nauyin abin iya wuyanka a gaban Allah a gobe alkiyama mu sani ya uwa duk wanda ya mutu ana bin sa bashi fa huwa ala kafirin azim ya mutu akan hadari mai girma hadisi ya inganta hadisi imam tirmidhi daga sahabi sauban Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ran da ya bangar rai ya fita da gangar jiki wannan ran ya kubuta daga abubuwa guda uku zai ga aljanna in dai kai sa'a musulmi mai imani ranka ya fita a kanka babu abubuwa guda uku nan to manzon Allah ya ce Allah zai baka aljanna daga cikin abu na farko akwai alkibir girman kai duk mutumin da ya mutu da girman kai ba zai ga aljanna ba haka nan addai sai bashi wal gulul da satar dukiyar baitul mali duk wanda yake satar dukiyar baitul mali ya mutu ba zai ga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu da bashi ba zai ga aljanna ba sai an biya masa bakinsa duk wanda ya mutu da girman kai ba zai ga aljanna ba hadisin sauban Allah ta'ala ya kare da shi a a cikin littafin tirmidhi ya inganta shi daga abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi abu hurairah ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nafsul mu'min mu'allaqa bidainihi ran mu'mini tana rataye da bashin da ake bin sa hatta yuqda an har sai an biya masa ba za ka sadu da rahama ba ba za ka huta ba ba za ka ji daɗin kabari ba inda ba shi auyen ka sai an biya haka shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce imamu ahmad wa imamu hakim imamu zahabi ya inganta hadisin daga sahabi muhammad bin abdullah bin bin jahash din yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a bakin masallaci an wuce da wata jana'iza manzon Allah sai ya daga kansa zuwa ga sama yayi haka ya daga kansa sama ya sako da idansa wa wada yadahu ala jabhati yasa hannunsa ya rufe fiskar sa sun makale ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah sai dai faɗa su uku ma na zala min tashidi yace wannan wani irin tsanani ne sauka manzon Allah ke faɗar wannan gaban sahabbai wannan wani irin tsanani ne fasakata yaumina wa lailatun domin abin yayi nauyi manzon Allah sai da ya kwane yi ne biyo kowa magana nauyin abin ya zuciyarsa ke da ya kwana yayi ne ba wanda ya ce kowa komai sahabin yake cewa falam naraha khairan hatta asbahana sai da muka kwana muka wani bamu ga wani murmushi a fiskar manzon Allah ba sai shi sahabin ya karfin hali ya tambaye manzon Allah fasaltu rasulullah matta shadidu alladhi nazara manzon Allah wani tsanani ne ya sauka ajiya ka faɗa kuma ka tashi kare ce fiddayi a al'amarin bashi walladhi nafsi muhammadun bi yadi manzon Allah ce ina rantsuwa ga wanda rayuwar muhammad take gare shi law anna rajulan ka kaddara ga mutum nan kutila fi sabilillah ya ji a yaƙi domin ɗaga addinin Allah aka yi shi sun ma'asha aka sake raya shi sun ma kutila fi sabilillah a yaƙin da ake yi na gaskiya da gaskiya don ɗaga addinin Allah ya mutu ya sake rayuwa aka sake kashe shi a fagen fama yaƙin musulunci na gaskiya manzon Allah ke cewa in wa alaihi dainin ma'udukil aljanna in dai da bashi akan sa ba zai ga aljanna ba hatta yuqda dainahu har sai biya masa bashin sa yan uwa ku ji yanda mutuwar shahada take da alfarma ba mutuwar shahada wanda manzon Allah ya ce hatta sallar gawa ba za a yi wa shahidi ba hatta wankan gawa ba za a yi masa ba hatta likafari ba za a sa masa ba da jininsa da kayansa dai mutu za a binne shi manzon Allah ke cewa idan kiyama ta tashi wannan jinin za ku ga launin jini ne amma kanshin turaren aljanna yake manzon Allah ce ba wanda zai mutu ya gwammaci ya dawo duniya ya sake mutuwa ta hanyar da ya mutu sai wanda ya mutu a ma'arika fi sabilillah wanda ya mutu a fagen fama na yaƙi domin addinin Allah ya ci shi ne zai gwammaci Allah ya raya shi sake mutuwa ta wannan fagen shahidi iya da alfarma da yawa wanda musulunci ya tabbatar da wannan amma bashi iya haramta mutum ya samu alfarma shahada iya hanawa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iya iya kin yinwa wanda aka wanda ya mutu da bashi sallah ya ce ba zai masa sallah ba akwai hadisi cikin sahih imam al-bukhari daga salama bin al-akwa radiyallahu anhu yace wata rana muna zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka wuce da wata gawa an hado ta an kawo ta sai waliyan gawan suka ce salli alaiha manzon Allah yi mata sallah sai manzon Allah ya ce alaihi dainun dan uwana na kwana bin zabashi kalula da suka ce manzon Allah ba abin sa bashi bawan Allah ne salin alin kaji a cikin sahabbai akwai wanda ya mutu ba abin sa bashi a yanzu sai ka tara karamar hukuma guda in dai magidanci ne da wahala ka samu wanda ya mutu babu zaba shi da wahala ka samu mutane dubu goma sha biyar magidanta wanda akwai ɗawainiya da nauyi a kansu a ce yau mutum ya faɗi ya mutu ba abinsa ba shi da wahala domin rashin sanin haɗarin ba shi wani iyayen iyayen da zai wani Allah ya rufa masa asiri wani kyashi ne yake sa ya bashi wani kuma shi ɗan ne ke ziga shi kawai ɗauki gobe za ka biya ma ai watan sama za ka biya kuma iya da yadda zai kana cikin rayuwa mai haɗari manzon Allah ya ce ba abin sa bai suka ce eh manzon Allah ya ce ya bar wani abu na magada suka ce wallahi manzon Allah ya mutu ba abin da ya bari ba abin da ya bari a duniya kaji wannan zai samu sauƙin hisabi a gaban Allah bai je da kayan kowa gaban Allah ba yayi daidai wata kissa ta malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ta'ala ya masa rahama wata rana an ce ya je Saudiya can 70 ya saka zai dawo bai ɗauko komai ba daga saudiya sai littattafai guda biyu su na karatu sai makale su a hamatarsa haka sai ya zo ana ta bincike a airport custom ne immigration ne wane ne wane ne duk inda malam ya zo da littafansa guda biyu sai a ce ya wuce ya wuce ya wuce ije jirgin sama ya zaman sa can kuma alhazawa an an nunnuko jikan kuna da kaya da diloli wani minti arba'in ana mai bincike wani awa guda wani awa biyu can da aka shigo jirgi an cika za ta yi sai malam ya kiyashi yake cewa kun gani na shigo jirgi da wuri ko suka ce amma na idan ka malami ne saudiya ta san ka ai alfarma aka ma sai ce a'a na shigo jirgin da ne ba kayan wannan ɗauko duk mai bincike ya ga littafi ne guda biyu a hannuna kuma abin da ya sa aka muku bincike kayan ku ɗauro ko ka haɗo da nauna ake bincikawa yake ce abin da ya faru a nan wallahi alaihi haka zai faru idan ka je kiyama da kayan mutane wallahi sai an bincika an ware masu kayan su idan ka je kiyama ba kayan kowa a kanka mala'iku za su ce ma ga hanya nan tafi aljanna tafi aljanna saboda idan ka mutu da kayan al'umma ba yanda zai ka samu rahmar Allah sai an bincika an tace Allah ba azalimi bane inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusuhum yadhlimun mu yi kokari mu kiyaye kar duniya ta ruɗe mu mu dinga sha'awar kayan mutane muna zaluncin su muna musu fin karfi muna musu wayo ko ta harkar kasuwanci ko ta harkar mulki ko ta harkar kaza da kaza ka ɗau dukiyar da ba ta ba to akwai haramci akwai haɗari Allah ta'ala ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga yawa wannan bawan Allah sallah ba abin sa bashi babun da ya bari wata rana an zo da wata gawa sai ma'abota gawa suka ce manzon Allah ya mata sallah sai manzon Allah ke cewa ana binta baki ka ce eh dinare guda biyu ne ya rasulullah sai ce ku yi wa dan uwanku sallah ba zan masa sai abu kata da ya ce manzon Allah na ɗau nauyi zan biya abu da sahabi ne mutumin madina ya ce manzan Allah ce za ka biya ce ina alkawarin zan biya sai manzan Allah ya shiga bai mata sallah bisa alkawarin da abu da yi da gari ya waye abu da ya zo majalisi sai ke ce ka biya bacin nan sai ce manzan Allah jiya jiya fa ya mutu ba ai ba a tashi daga jiya ya mutu shikenan manzan Allah ya shiru kyale shi sai da kai kwana uku da ya dace ka biya bacin nan da kai alkawarin za ka biya ce eh manzan Allah na biya sai ce al'ana bari dabjil da tahu a yanzu fatarsa ta yi sanyi sahabi ne fa ya je yaƙi da manzon Allah manzon Allah ne mai sallah manzon Allah ne mai sallah ya mai addu'a Allahumma ghafir wa armu sabitu amma wannan addu'ar ba ta fara aiki ba sai da aka biya masa bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta fara aiki ba sai da aka biya masa bashin sa ina za mu je da wannan tashi hankalin ne masu kuɗi bashi malamai bashi shugabanni bashi maza bashi mata bashi talakawa ba shi ina za a je da wannan musibar a fahasibtum annama khalaqalakum abasa kuna tunanin Allah ya halice ku dan wasa ko kuma duk abin da Allah yake faɗa wasa ne wa annakum ilayna la turja'un ba ku tunanin za ku dawo gare mu inji Allah mutum ya dinga harge bashi a kansa ko rubuta wasiya ba yayi ya ci kawai kaman ya ci kudin gado wannan hadari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dau bashi da niyyar zai biya Allah zai taimake shi biya duk kuma wanda ya dau bashi da niyyar ba zai biya ba Allah ba zai bashi damar ya biya ba kuma a lahira hukuncin barau za masa duk wanda ya dau bashi bashi da niyyar biya a gaban Allah a layin barayi za ta shi manzon Allah ya nasanta wani hadisi hatta Imam Jabir Al-Jazair ya kawo cikin Minhajul Muslim duk wanda ya bashi bashi da niyyar biya a lahira barau zai ta shi magabata na kwarai ba sa bashi da larura jinya ce harkar muhalli ne wata haja ce masa al'insaniya to wannan dole dan adam iya zuwa yi baci bayan da zai yi domin rayuwarsa ko rayuwar wanda take hannunsa ba za ta tafi ba sai da wannan abu to amma in ka cire ɗaiɗai kuma wannan abubuwa to babu shakka magabata suna nesanta kansu da bashi domin irin haɗarin da suka ji manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu sani ya uwa jirkin tawan da ya ɗau bashi gare ka bashi na gaskiya to shi ma akwai alkari da albarka gun Allah wani ya ɗau bashinka kuma ka tabbatar da ba mai wasa ba ne kuma ya jirkinta bai biya ba ka ƙara mai lokaci to wannan ƙarin lokacin da ka yi ibada kake Allah lada yake baka ballantana ma kuma a ce ka yafe masa akwai wani bawan Allah lokacin magabata ya kwanta jinya sai ya ga ƴan uwansa da danginsa ba sa zuwa su gano shi sai yake faɗin cewa ya aka yi ƴan uwana da dangi na ba zuwa su gano ni sai aka ce ai bashin da kake bin su kana bin su bai suna kunya su ganka sai ce akan bacin da nake bin suka isa zo su gano ruban da lafiya sai ce aje ai hira yi kuwa duk wanda nake bin su bashi na yafi masa da ya sanar da wannan ƙofar gidan sai ta karye tsabar masu zuwa gano gidan ziyara har ma yake cewa akadallahu malan Allah ya kunyatar da duki da za ta hana da zumunci da yan uwana dan na baka bai sai mu yanke zumunci ba zai yi ba na yafi kowa na yafi masa ina ma masu kudin mu suna wannan dau dabi'a irin wannan Allah ta'ala iya cewa ku yafe shine alkhairi gare ku idan bashi yayi tsanani ku ƙara lokaci ku ƙara lokaci idan har kun ga mutum bai iya biya ku ce kun yafe masa wannan alkhairi ne kuma daraja ce a gun Allah amma bashin yanzu ƙara ma ake yi ma idan ka je ƙarshe akwai liquidation da ake akwai menene ka kusa kubuta sai a saki dan karama wani da bankuna waɗansu da yan kasuwa haka ake yi ba a san ka baka kubuta daga bashi domin karuwa ake da kai morarka ake yi tsotse ma jini ake yi du a tara a tara a tara kuma za a tafi a bar shi ka tara din kana da ikon kara kanka bashi guda ɗaya ne baka da wannan ikon idan ka tara ta mummunar hanya za ka ji gaban Allah kai masa bayani a gobe alkiyama duk wanda ya jirkintawa wanda yake bin sa bashi to ma'aikin Allah ya ce ana bashi lada kwatankwacin abin da ya jirkinta masa din duk jinkiri Allah ta'ala iya sa dan adam ba dinga bashi lada sanadiyar irin jirkintawa da yawa musulmi dan uwansa sani ya yan uwa a duk wanda aka kashe a fagen fama iya mai hakuri iya mai neman lada to zai samu aljanna in ji manzon Allah illa dayyin bashi ne kadai zai hana ya samu wannan alfarma ya ce mala'ika jibril ya zo ya faɗa min wannan yanzu iya daga cikin manya-manyan zunubai ya yan uwa ba a ka ba'ir shi ba shi iya cin abin da ake ukubantar da mutum a gabarin sa gobe alkiyama iya cin abin da ake wa mutum azaba a gobe alkiyama iya cin abin da yake yana mutum zaman lafiya a gobe alkiyama a wa nafsul mu'min mahfusa anil karama ran mu'mini an kare ta an rike ta daga samun alfarmar Allah hatta yi quda daina har sai an biya masa bashin da ake bin sa a kansa wanda ya dauka na al'umma masaniya yan uwa a manzon Allah da kansa iya roƙon Allah ta'ala da ya tsare shi daga bashi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa min al-ajzi wal kasal wa min al-bukli wal jubni sai ke cewa wa min galibati ad-dayn wa qahr rijal iya roƙon Allah Allah ya raba shi da bashi manzon Allah iya wani kai yau ya kataba tsugunna wa ka roƙi Allah Allah ya raba ka da bashi wa an su ma zuwa suke wajen bokaye da tsafi a musu su dabar wajen zai suka bashi ga shirka ga bashi ina za ka yi da wannan nauyi a musu tsatsi ba wani a bashi laya hirki a hannun shi wai zai je wajen alhajiwa ne bashi bashi ina ma kyauta ka ce ba kama bashi kuma sai da tsafi zulmatun ba za fauka ba duhu kan duhu saboda kuma kiyaye duniya yan uwa Allah ta'ala ya samu dace Allah samu yi lafiya mu gama lafiya a muna addu'a kamar yadda jama'a da yawa daga cikin suka sani mahaifiyar malaminmu malam adam muhammad albani ba ta da lafiya tana garin kano asibiti wanda ɗaya daga cikin waje ya ji ya gano ta ke cewa yana tana bukatar a sata addu'a to muna addu'an allah ta'ala ya ba ta lafiya abin da take da jinya na allah ta'ala ya saka fara ne shi ko malam allah ta'ala ya karfafa gwiwarsa wajen wannan aikin lada da yake allah ta'ala ya karfafa gwiwarsa wajen wannan aikin lada da yake allah ka ba ta lafiya allah ka ba ta lafiya allah ka ba ta lafiya allah muna roƙonka muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi allah ka ba ta afuwa Allah ka ka sauwaka mata ka bata lafiya marasa lafiyar mu gida da su da Allah ta'ala ka ba su lafiya wanda suka mutu cikin mu mahaifan mu da sauran al'ummar musulmi duka Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu bukatun mu na alkhairi abun Allah Allah ka biya mana abin da do so wanda ba za mu iya ba ko na fargaba Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana rayuwar mu da addinin mu da mutuncin mu da ainihin iyalan mu da masallatayar mu da makarantun mu da kasuwannin mu da hanyoyin mu Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu tsaro da kariya daga gare kai Allah Allah ta'ala muna roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira mu ƙara addu'a da jinjina ga shugaban ƙasa Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya akwai abin da yi wanda adalci ne in ji iyaye mu malamai idan har mutum ya yi kuskure an bayyana hakan in yayi daidai a bayyana wannan shine adalci muna ƙara jinjina masa bisa janye kudirin da aka yi na janye tallafin mafita akwai wannan kudirin da har an yi alƙawari a watan biyu za a janye iyaye malamai da sauran ɗalibai yan uwa abokan dawa suna ta magana akan janyewar akwai haɗari ana cikin wani yanayi mai wahala kuma a ƙara jefa al'umma cikin musiba an yi ta maganganu kwarai da gaske to Allah ya sa maganganun sun je kunna su kuma ya ji kuma a satin nan an ce ya ce ya janye haka ne ko ya janye to Allah ta'ala ka ƙara fahimtar da shi duk abin da zai zama musiba gare mu Allah ka bashi ikon janye shi duk kuma abin da zai ma alkhairi gare mu Allah ta'ala ka bashi ikon tabbatar da shi wannan yan watanni da suka rage masa Allah ta'ala ka buɗe kwakwalwarsa ka sa masa basira wajen jawo alkhairin da zai bari a wannan ƙasa Allah duk tarnaki da aka yi masa da ake yi wa wannan ƙasa Allah ka san masu Allah ka wani maganin su mu yawaita addu'a ga wannan ƙasa tana fuskantar barazana bare da isa akwai miyagu sun sako ta a gaba wanda ba sa son zaman lafiya wanda burin su kai bukatar su kai wa'an sun bude fika sai sun karɓi mulki ta kowane yanayi ba sa neman alkhairin abin abin Allah su kawai daɗin suke ganowa ne za ka yi mamaki har da musulmai a ciki ballantana wanda ba musulmai ba su kawai do or die sai an yi wannan mulki ta kowane irin yanayi to suna nan ba abin da ba za su yi za su yi tsafi za su yi kisan kai za su yi ta'addanci ba abin da ba za su yi ba ruwansu da al'umma da za su mulka ban san shi mulkin musiba bane a gaban Allah gobe alkiyama ba su da wannan sanin to muna muna addu'a irin su irin su Allah ka nisanta mu da su Allah in masu shiriwa ne Allah ka gyara su in ko ba masu shiriwa bane Allah kafin lokacin zaben Allah kai ka san yadda zaka yi da su Allah ka tafiyar da su ya Allah duk wani mai gurbatacciyar manufa Allah ka nisanta mu da shi ya Allah duk wata mai manufa mai kyau akan wannan ƙasa da al'ummata da addinin mu da mu Allah ta'ala ka bashi abin da yake nema Allah ta'ala ka taimake mu ka gyara mana zukatanmu ka ba mu tsaro abubuwan da suke faruwa na kidnafi da fashi da makami da haurawa gidan mutane Allah ta'ala muna tawassuli da kyawun ayyuka malaka mana karshen wani musulmi Allah ba mu da dabara ba mu da wayo mun komo la malja wa la malja minka illa ilayk Allah mun fawwala zuwa gare ka ya Allah dama mu naka ne mun jawo mun ƙara kusantawa gare ka ya Allah Allah muna tawassuli da ayyukan ka yayi mana wannan musiba duk hanyar da aka rufe da dan tsoron kidnappers Allah ta'ala ka buɗe ta da kanka ya Allah duk irin abubuwan da aka rufe na garuruwa da kasuwanni da fargaba ya Allah ta'ala ka yi mana wannan musiba Allah yanda ka yanta maka daga tsoro da yunwa Allah ka yanta mu ya Allah Allah yanda ka yanta garin maka daga tsoro da yunwa Allah ka yanta mu Allah muna roƙonka domin darajar ibadojin da muke da alƙur'aninka da hadisan manzanka da muke karantawa Allah ka zuba mana ruwan sanya wannan ƙasa tsatar abubuwa da ake fama da ita ya Allah ta'ala ka mana ƙarshen ta ya Allah masu mummunan niyya daga cikin 'yan kasuwa Allah ka mana maganin su masu mummunan niyya cikin shugabanni Allah kai mana maganin su waɗanda ba sa tausayin al'umma Allah ta'ala ka nesanta mu da su Allah ka kusanto da masu kaudar masu tausayi Allah ibadallahi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara wannan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وانعم واكرم على هذا النبي الكريم اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين الله تعالى كجكم وكجكم حيفمو كصابوا لافيا مقام لافيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم